أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta biyar ko ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da shida ga watan biyar shida ga watan hudu ko alif dubu ɗaya da dubu biyu da ishirin da biyu insha Allah za mu ci gaba da tafsiri a cikin za mu tashi surat hudud
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير نعم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را الله أعلم بمراده بذلك Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan alif da lamu da ra'u malamai da yawa sun yi fassarori iri-iri amma dai ƙarshe abinda suke cewa shine wasu hurufan ne muqatta'a wanda Allah ya kawo su a farkon mafi yawancin surorin alkur'ani ko kuma wasu daga cikin surorin alkur'ani don ya nuna mu'jizar alkur'ani ta cewa an haɗa ta ne da huruful hija'iyya kai ma in ka iya ka isa ka haɗa irin naka farkon hidayya sai ka kawo irin wannan karatu wasu su ce ana lahu alifu kenan lamu ana an alifu ana lamu lamu allahu ra'u wasu su ce rahamanu wasu duk dai gashi nan dai iri iri sun kawo to amma dai duka abinda malamai suka tafi akai shine allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya fi sanin abin da yake nufi da wannan kitabun wannan littafi ne wato alƙur'ani hukimat ayatuhu wanda aka kyautace ayoyinsa da tsari mai ƙayatarwa da nizami mai kyau da ma'anoni waɗanda suke manya-manya sun mafussilat sannan aka yi dalla-dalla da ita aka fitar da hukunce-hukunce a ciki aka fitar da kisosi a ciki aka fitar da wa'azozi a ciki da kuma sauransu milladun hakimin littafi ne wanda ya zo daga wurin ubangiji wanda yake mai tsananin hikima habirin wanda yake masanin abin da yake boye ba wani wanda ake danganta masa da ake danganta masa kabiru sai Allah subhanahu wataala domin ma'anar kabiru masanin abin da yake boye na'am
Allah ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir Allah ta'budu illa Allah wannan littafi ya zo da wannan hukunci hukuncin da ya zo da shi shine Allah ta abudu kar ku bauta wa kowa illallah sai dai Allah shi kadai kadai ne ya tantance a bauta masa don shi ne ya yi halittan kuma halittansa ya yi su ne don su bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu saboda haka babu wani kinin Allah tunda ba za ka samu wani wanda za ka ce shi ne ya yi halitta ba mutum da ko ba shi ne ya halitta ba bai cancanci halittar su bauta masa ba inna ni lakum minhu nazirun ni nazirun mai gargadi ne lakum gare ku minhu daga shi wannan ubangiji ku kiyaye shi kar ku bauta ma wani sa balle ku cancanci azabansa wa bashirun ni ko mai bishara ne gare ku da cewa ku bi shi ku bauta masa don ku samu lada ku samu makoma mai kyau ita ce aljanna na'am وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتئكم متاعا حسنا يمتئكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وأن استغفروا ربكم har yanzu wannan littafi yana gargaɗinku yana umarninku ku nemi gafaran ubangijinku daga laifuffukan da kuka yi a baya sai Allah ya yafe muku laifuffukan da kuka yi sun matubu ilai sannan ku komo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ku zama bayinsa tsintsa wato manzo sallallahu alaihi wasallam ce farin ciki ya tabbata ga wanda ya samu istighfari mai yawa a cikin takardan wato ayyukansa kamar yanda ibn majah ya fitar a cikin sunan dinsa wato shine Allah subhanahu wataala ce ku nemi gafaran ubangiji neman gafaran ubangiji yana da shigogi da yawa daga ciki akwai wani istighfari da aka ruwaito daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi daga Shaddad dan Aus Allah ya tsara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sayyidul istighfari shugaba daga cikin istighfari an ta kula ka ce Allahumma anta rabbi Allah kai ne ubangiji na la ilaha illa anta babu wani abun bautawa da gaskiya sai kai halakta ni kai ka halitte ni wa ana abduka ni kuma bawanka ne wa ana ala ahadika ni kuma ina kan alƙawarinka da nayi alƙawarin da nayi na binka wa wa'adika duk dai alƙawari ne mastada'atu iya iya kokari na zan kula da wannan alƙawari na cewa zan bauta maka cikakken bauta wa uzu bika ina neman tsari da kai min sharri ma sana'atu daga sharrin abin da duk na aikata na laifi wa abu laka bi ni'matika ina maka furuci da ni'imominka wa abu'u bi ni'matika alayya da ni'imominka da kai gare ni wa abu'u laka bi zambi ina furuci gare ka da zunubi na cewa lalle na san ni mai laifi ne na aikata laifi faghfirli kamun gafara fa innahu domin shi la ya gafiru zunuba illa anta babu mai gafarta zunubai sai kai wannan yana daga cikin istighfarori akwai daga cikin istighfarori shi ma muhimmin istighfari shine astaghfirullah al'azima allazi la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum wannan shi ma babban istighfari ne domin kace astaghfirullah kai istighfari ka bashi sifan sana azama al'azim allazi la ilaha illa huwa kai kai hailala a cikin sa allazi la ilaha huwa alhayyu alqayyum wayannan sunaye ma an ce asma'ullahi lizamin tana da cikin ismullahi al'azam saboda haka shi ma wannan istighfari yana cikin duk dai abinda mutum zai ce ko da cewa astaghfirullah to yayi abinda aka umurce shi a wannan aya cewa wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi tuba kuma shine mutum ya tirata daga zunubi bini ya ta Allah ya uda ilaihi da niyan ba zai sake aikata zunubin ba shine tuba shi istighfari kullum kamar ruwan wanka ne shi kuma tuba zama ake masa na musamman da wani laifin ka da kasan kana yi to daga yau kai alƙawari wa Allah ba za ka sake yin wannan ba ita ce tauba tauba kuma wadda take mafi muhimmanci ita ce at-taubatun nasuh tuba wadda take shafe laifin baya tuba da take shafe laifin baya shine ya kira ta daga daga zunubin kuma yayi niyan ba zai koma kan zunubin ba na'am yumatikum to wannan Allah sai ya alƙawari cewa wanda suke istighfari wayanda suke tuba zuwa ga ubangijinsu zai ji yadda ku dadi mata'an hasanan jin dadi mai kyau za ka rayu cikin duniya rayuwa cikin rufin asiri gwargwadon hali za ka rayu ba ba yawan bala'o'i za ka rayu babu tsananin rayuwa za ka rayu babu kaskasci za ka rayu babu tawaya wannan duk wanda ya lizinci istighfari zai samu wannan ila ajalin musamman har ka kai ƙarshen ajalinka da aka rubuta maka na rayuwar duniya wato ajalinka wanda aka yanke maka na mutuwa duk wanda ya kula da wannan Allah ya masa wannan alƙawari na'am wa yuti kulli zi fadlin fadlahu Allah zai ba wa dukkan ma'abucin falala falalan da ya tantance shi a lahira kowa da irin kuma bayan haka mukamin da Allah ya masa a cikin bin Allah akwai wanda zai samu daraja ta aljanna ta farko akwai wanda zai samu daraja ta aljanna ta biyu akwai wanda zai samu daraja ta aljanna hawa na uku har zuwa dai hawa ta takwas har zuwa kuma jannatul firdausi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya azurta mu wannan wa in tawallau idan suka bada baya ga barin wannan wato wa'azi da kuma wannan kira da wannan alkur'ani yake yi to ka gaya musu fa inni akhafu alaikum ni fa ina ji muku tsoron azaba yaumin kabirin azaban wata rana wadda take mai girma ita ce ranar kiyama
ila allahi marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir ila allahi marji'ukum makomarku zuwa ga Allah ne in kun yi haka tunda ka san baka da makoma sai wurin Allah to kai kokari ku daidaita da shi mana wanda duk kake bin sa ai ba shine makomar ka take wurin sa ba shine isha dalilin cewa ila Allah marjuku kowa a fadakar da shi cewa makoman sa fa zuwa ga Allah ne idan ka san makoman ka zuwa ga Allah ne to wanda ci wurin sa zaka koma ya kamata ku daidaita da shi tunda ko ka ki ko ka zo sai an haɗu shi kuma wa huwa shi kuma Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay'in bisa aikata dukkan abin da ya so da bawansa نعم ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا إنه عليم بذات الصدور ألا سورارا إنهم يثنون صدورهم wai su suna wato ɓoye ƙirzunansu ko suna ɗaga ƙirzunansu wasu ka ce a'a suna ɗaga sutura ne wai suna ɓoye tsakaninsu da sama kada Allah ya ga abin da suke yi wai da yake ganinsu idan sun shiga cikin sutura kamar sun ɓoye wa Allah wai ne yasta ka minhu don su ɓoye kansu daga Allah ala ka gaya musu ai ba mai iya ɓoye kansa daga Allah hina yasta ga shauna siyabahum lokacin da suka sa tufafinsu suka lullubi da iyalansu ma suka rufe kansu ya alama Allah ya san ma yusiruna abinda suke koyewa wa ma ulununa ya san abinda suke bayyanawa innahu shi Allah alimun masani ne ba ma da abinda ka koye a cikin mayafi ba ba ma masani ne da abinda ka koye a cikin ɗakin ka ba a'a Allah subhanahu wata'ala masani ne bi zati suduri da abin da yake cikin kirzuna har abin da ka koye a cikin zuciyanka can cikin kirjinka ma Allah ya san shi balle kai ka sa ma yafi ka lullube kanka wato ma'ana dai Allah yana tsinkayen dukkan abin da bawa yake a ko ina yake kuma duk yawan bayansa haka yana yi wani baya koya ma Allah saboda wani na'am وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويألم مستقرها إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما من دابة في الأرض babu wata halitta da take tafiya a bayan ƙasa wato ma'ana nan babu wata halitta kawai ake nufi gaba ɗaya domin masu tafiya a bayan ƙasa tun daga mai takawa da ƙafafu da kofatai har zuwa mai takawa da tafin ƙafa irin ɗan adam har zuwa mai rarrafe a kan cikinsa duka waɗannan ana kiransu dabbatun illa ala Allah rizquha sai arzikin wannan dabba a wurin Allah yake Allah ce yake ciyar da ita a sararin a sararin sama take ko a akan duwatsu ko a cikin sararin ƙasa ko a cikin teku ko a can cikin zurfin ƙasa duka Allah ya santa ya san inda take kuma shi yake ɗaukar nauyin ciyar da ita ya wai anan mustaqaraha ya san a ina take zaune sani kuma ba irin sanin nan na abugo maka waya a ga maka ba labari ba a'a sanin mushahada sani na Allah na ganinta na jinta na rike da ita wa mustawda'aha ya san inda aka ajiye ta ya san inda za a binne ta in ta mutu ya san inda za a ajiye ta in an sa ta a cikin mahaifa ya san gurin da za a je a haife ta duk an riga Allah subhanahu wata'ala ya riga ya ishada da wannan kullun duk wannan fi kitabin mubinin yana cikin sanin Allah qadimi wanda yake mabayyani na'am وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن أملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سير مبين نعم هو الذي خلق السماوات شيني فوان دي أهل التسمي والأرض يا لتكأسي fi sittati ayyamin a cikin kwana shida wannan ma kwana shidan da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya faɗa ne daidai da yanda za mu fahimta kuma ya yi ne don ya sanar da mu cewa mu rinka yin aiki sannu-sannu amma shi in ya ga daman yin samawatu wal arda a kyaftawan ido sai ya yi domin inda ma amru izara da shayar an yi kula lahu kun wa yakun to shine ya yi a cikin kwana shida don ya sanar da mu a ta'anni wana ta fi ta'anni assalama wa fil ajalati an nadamu abinda ka yi shi sannu-sannu za ka samu kwafita ka samu zaman lafiya abinda ka yi cikin gaggawa za ka yi nadama amma ba wai yana nufin cewa kamar Allah subhanahu wata'ala kamar yadda su wayancan marasa sani alil kitabi da ce wai ya yi aikin ya huta ranar asabar to Allah baya gajiya balle huta Allah ce ma masana min lugu abinda za ya kamata mu fahimta abinda ake jin hankalin mu anan shine Allah shine ya halitti sammai fa da ƙarsai baki daya a cikin kwana shida to yanzu mu gini kullum har yanzu ba mu gama gina Abuja ba muna ta narka miliyoyi ko ba haka ba to wannan a cikin shekaru masu ɗimbin yawa ko ba haka ba to ka dubi girman ƙasa ga baki ɗayanta ƙasan kuma banda wannan ƙasar da ƙasa ta biyu da ƙasa ta uku har ƙasa ta bakwai ka dubi sammai da taurarin da suke ciki da watanni da rana da sauransu duka a ce maka cikin kwana shida aka yi wannan wannan ana nuna maka babban aiki na wanda yake wato sifofin da za a danganta masa ba sifofi ne na wasa ba duk wannan aiki kuma me yasa Allah subhanahu wataala ya kawo mana wannan mu lura tukunna a baya yayi ta maganan ilimi ne yayi ta maganan ilimi ne alam mustaqarraha wa mustawdafaha ma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha duk waɗannan to Allah subhanahu wataala ke nuna ka san wannan aiki fa ba wanda zai yi sai wanda yake mai ne sai wanda yake mai dimbin sani shine zai iya wannan aiki na wayannan manya-manyan ajram wanda suke cikin sammai wanda yanzu a ce har yau gas din rana bai kare ba tun da aka yi ta balle a je neman kari har yau a chemical din da yake cikin wata bai kare ba har yanzu balle a je neman inda za a samu karin da za a zuba masa to irin waɗannan abubuwa suna nuna maka ƙarfin iko na mai wannan aiki suna nuna maka ɗumbin tsananin ilimi na mai wannan aikin suna nuna maka ɗumbin tsananin wadata yanzu kawai mu taru mu yi aiki a na rana sai an gama kashe miliyoyin duniya ba a yi wani abu wanda zai haska daga bauchi kawai a ce yanzu ana so a yi wani abu wani tauraron dan adam shi wannan tauraron dan adam din aka cilla shi sama kawai sai ya zama yana haska Najeriya dukiya nawa za mu kashe dumbin ilimin kimiyya nawa za mu yi amfani da shi ƙarfi na aiki wani iri za mu yi amfani da shi kafin mu samu wanda za mu yi irin wannan tauraron ya dai kawai tsaya mana iya Najeriya fa in ya haska Najeriya ya zama kai ma ba ma haska Najeriya da chemical ɗinsa ba a ce a'a sola ne zai rinka ɗaukar hasken rana ne ya kwanzumi ɗin hasken rana ya tara dare na yi sai ba mu Najeriya haske gaba ɗayanta gashi nan kuna ta kokarin samun mai a wuta ku kakkafa injoji a mambila ma ya gagare ku kusa biliyan su ba iya kafin kasa to kaga wannan yana nuna maka ƙarfin dukiya ƙarfin arziki na mai wannan aiki din to duk Allah subhanahu wataala yana nuna mana wannan dan mu san girman sa ne mu san kuma baya kwatantuwa da kowa baya kamantuwa da komai na'am wa kana arshihu alal ma'i ya saka al'arshin sa akan ruwa ruwa ba irin ruwan da ka sani ba ruwan farkon halitta tun babu komai kafin a yi sama da ƙasa ne wannan ruwan da ake magana a kansa wannan isaninsa yana wurin Allah subhanahu wata'ala malamai sun yi ta maganganu akan wannan da fahimtar su iri-iri wanda ba lokacin da za mu yi wannan tafsilin ba ne to duk da ya yi wannan ne liya buluwakun don ya jarabe ku ayyukum a hasanu amala wane nan ku ya fi kyan aiki an zo an ajiye ka an sa maka fitila da rana an sa maka fitila da daddare an shimfiɗa maka ƙasa an ba ka kwakwalwa da basira na yadda za ka gyara wurin ka kwanta yadda za ka gina wajen kwanciyanka yadda za ka sarrafa wannan abubuwa da yake tare da kai abin da ya kamata mu lura shine duk ilimin da yanzu yake cikin duniya na zamani da ake magana babu ilimin kirkira yana daga cikin abin da ya kamata mutane su sani a falsafance duk abin da ake kai kimiyya babu kirkira sai dai utilization sai dai yadda za a yi amfani da abin da Allah ya kawo kai ba ka kirkiro ba babu wanda ya kirkiro sai dai yadda zai yi using din abin da aka kirkiro ya mura shine muke ta yi duk kere-kere a a yi wannan inji a yi wannan a a injin nan ba kaɓowa kawai muka kirkira daga iska muka kaɗo nan muka kaɗo nan ba a sai dai mu tona ƙasa mu samu wani ƙarfe da Allah ya yi mu haɗa da wani abu da Allah ya yi mu kwaɓa da wani abu da Allah ya yi sannan mu yi wani abu amma asalin abin da muke amfani da shi haka muka same shi a nan muka same shi duk abin da muke amfani da shi haka ne jibsin ne siminti ne haka ne ba mu muka je kawai muka kaɓo cikin iska muka yi wani abu siminti ba sai dai mu ɗibi nan mu ɗibi nan mu haɗa mu yi mu tafi ko mu bace a gurin to wanda kake ɗiban kayan zan kake amfani da shi shi ya sa maka ne don ka ji daɗin rayuwa shi ya baka waɗannan abubuwan sannan kuma ya sa maka basira da tunanin da yanda ya ilhamantar da yanda za ka rinka juyawa ka amfana da abu duk ilimin kimiyyar nan ilimi ne na sanin yanda za ka yi amfani da surrounding ɗinka abubuwan da suke surrounding ɗinka ya za ka yi ka yi utilizing ɗinsu shi ne ilimin kimiyya kowane irin kimiyya kuma ba wai wani da kawai ya tashi ya kirkiro wani abu da ba wayannan abu da Allah ya ba ka zo ka tsinci kanka a tsakanin su ya za ka yi ka yi utilizing din su wanda suke surrounding ɗinka shine kowane bangare ko aka dauka kowane bangare astronomers ne ba wanda ya rana ya wata ya taurari a ajiye su ne a sai dai kawai a ce za a yi amfani da abu kaza don a gano tauraruwa kaza a yi amfani da karfin rana a yi amfani da kaza kaza amma ba wai a yi kazan ba to wannan shi ya kamata mutum ya lura da shi to Allah ji yayi ne dan ya jarrabe ku ayyukum a hasanu amala wane nan ku zai kyautata aiki da wayannan abubuwa wayannan abubuwa da Allah yayi kai kanka da Allah yayi ka da numfashin da ya baka da hannun da ya maka da kafan da ya maka da jikinka da ya maka da matarka da ya baka da ƴaƴanka da ya baka wane ne zai yi amfani da wayannan abubuwan da Allah ya bashi ta hanyar da ta dace wurin da kake zaune da su makwabtanka da Allah ya yi ku zauna tare wane ne yake da kyakkyawan muhalada da mutane iya zama da mutane Allah ya riga ya baka dokokin da zaka zauna da makwabtanka da ƴaƴanka da matanka da menene duk ko menene ayyukum hasanu amala duk wannan shine ya kawo mu duniya wanda ya aiki hasan sai zai samu kyakkyawa hasan sakamako hasan wanda ya mummuna ya samu sakamako mummuna wannan shine dalilin kawo mu duniya wala in kulta amma ka ji ya rasulullah kai ya rasulullah kai ka san wannan ilimi kai ka san wayannan abubuwa amma wai abun mamaki wai in ka ce ma mutane innakum mab'usuna min ba'dil maut ai in kun mutu za a tashe ku la yaquluna sai ka ji la yaqulanna alladhina kafaru sai ka ji wa'anda suka kafarta suna cewa in haza wannan magana naka ba wani abu ne illa sihirun mubinu sai dai dabba mabayyani wai suna gani ya za a yi a tashi mutum bayan ya mutu wai ya za a yi bayan mutum ya mutu an binne shi kuma a tashe shi to Allah ya zo yanzu ya nuna mana a dama Allah ya ce sanurihimu ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq yanzu kai ba kai ka halicci mutum ba zaka zo ka kwantar da shi ka sa masa wani abu ran sai ya koma gefe ka zo ka fede shi ka gama komai bai sani ba sannan kuma ka sake sa masa wani abu sai ya sake dawowa ya numfashi ya dawo ransa kai ba kai ka halitta wannan ba ƙaramin misali kai gashi nan kana kaman misali wani abu mai kaman ka kashe ka kuma sake rayawa da mutum bai da ikon kashewa ya raya amma Allah ya baka wani iko ya ba masu likitoci wani iko na dan karamin lokaci da za su iya dan kauda numfashinka ba shine ake cewa za a maka operation ba a ce karka ci komai kaza kaza sai an kwantar da kai kayi kaman kayi bacci kaman mutuwa kenan sannan a maka komai baka sani ba sannan a dawo a hada maka a gama aikin komai da komai sannan a sake fesa maka wani abu ka sake dawowa ko a maka wata allura wanda ita allurar ne za ta daga ta dau lokaci zuwa lokaci kaza in lokacin ta gama aiki sai ka farfado har ma in an ga lokacin aikin da zai kare ba zai alamun za ka farfado a sake maka wata to wannan dan adam ne yake yin wannan to ai ya kamata dan adam ya fahimci cewa to idan shi da bai halicci bai da komai bai da cdd bai da sadada yayi wannan to ina ga wanda shi ne ya halicci ran asali ya samar da ita ma na'am
ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يهبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وهاق بهم وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولا ينكرنا عنهم العذاب والله كافرين إذا muka jinkirta musu azaba sun yi rashin biyayya sun yi kafircin Allah ya kyale su a maimakon su iya bakin su Allah ya musu jinkirin azaba ne ila ummatin har su kai lokacin ajalinsu da Allah ya riga yanka musu ma'adudatin wanda suke a lissafe wannan lokacin suke la yaqulunna sai wallahi ka ji kafiri kafirai suna cewa ma ya hadisu to ka ce azaba za ta zo me ya hana ta zo muna jiranta mun ga shiru ala saurara yau mai yatihim ran da azaban zai zo musu laisa masrufar anhu ba wanda zai juyar musu da azaban nan sai ta same su wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'una abinda suke izgilin sannan sai kaga kuma yazo ya kewaye su to yanzu mu kan ai labari muke ji ko ba haka ba ana ba mu labarin waɗanda suka faɗi wannan maganan ne amma mu kan ai labari ne na abin da ya riga ya wuce ana don me sa ake gaya mana mu san izgilin da na farko suka yi kuma mu ga kuma yanda ƙarshen su ya kasance yanzu wanda suka ce yaushe zai zo ai tuntuni ya zo sama da shekara dubbai ko ba haka ba mu dai yanzu mu ne muke da labari amma su an gama da su wanda ya isgilin ya yi isgilin azaban ta zo ta same shi mu yanzu labari muke jin an yi kaza ya yi kaza ga kuma har ma an mance da azaban ta same shi har ma lokaci ya wuce to kai da ake gaya maka haka kasancewa ka ji adawa samudawa fir'auna mu'tafika su wane ne duk kaji irin izgilin da suka yi da tsagerancin da suka yi kuma har an zo an gama an yi an gama an gama da su to kai kuma me da hujjanka na yin izgili wa Allah subhanahu wata'ala da kake ganin cewa za ka aikata abin da ga dama kana ganin kai ba za a azabtar da kai ba Allah ya tsare na'am ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور wala in azaqanal insana wallahi in muka dan dan wa mutum kafiri don kafiri ne yake da irin wannan hali mumini bai kamata halin sa ya zama haka ba muka ɗanɗana rahamata muka ɗanɗana masa rahama minna daga wuri daga wurinmu ya ji daɗi muka ba shi arziki muka ba shi kwanciyar hankali muka muka ba shi da natsuwa da jin daɗi na ɗan lokaci sun mana za'ana haminhu sannan yana cikin jin daɗin kasan an ce duniya sabon ƙwallon mangwaro take sai zulub sai ya koma cikin halin wahala wanda da har ya manta da daɗin da ya ji da innahu sai ka ga mutum laye usun wallahi mai yanke ƙauna ne daga rahaman Allah kafurun mai butulce mana ne sai kuma ya ga kamar Allah bai taɓa masa komai ba ɗabi'ar mu kenan ka ji daɗi ka yi menene ka yi gidaje ka yi motoci Allah ya kawo jarrabawa sai mutum ya mance da Allah ya taɓa masa wani abu sai ya ina abu sai ka ba ne ka gani al'adar da adam kenan ya mance da Allah ya masa amma kuma lokacin da fa ake cikin wahala lokacin da yake son ya samu je kana binan dan Allah a ce muke mu ne da addu'a yaya ne shiga nan fita nan to kuma duk an ce Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah na baki in ya tso cikin daɗi ba shi wata biyu uku hudu biyar shi kenan sai a neme shi a wurin Allah a rasa shi wannan shine ɗabi'ar mutum wanda yake kafiri da kuma mai kama da kafiri muminan da suke kwaikwayon halin kafirai na'am ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ليقولن ذهب السيئات أني إنه لفرح فقور wala yana zakanahu na ama'a idan kuma muka ji tausayinsa bayan ya fada cikin wuyan sai kuma muka ɗanɗana masa ni'ima ba da barra'a bayan ya sha talauci da wahala masatu wanda ta shafe shi yanzu aka tausaya masa bisa halin da yake nadaman da yake yi da tawazu'un da yake yi kuma sai ya samu dukiya ya samu kwanciyar hankali ya samu mukami ya samu walwala la ya kulan na sai ya fi zahaba sai ya asu anni ai ni kan ba ni ba damuwa ba mu ba damuwa mu ba yan mu ba yan ba jinin tsiya bane Allah ya sauka eh wa innahu sai ka ji ko mutum kuma lokacin la fariku wallahi mai bankama ne shi fakhur mai alfahari wa mutane yana nuna yace yasa ma karuna ma yace inna ma utitu ala ilmi indi addu'an ka nan me addu'an ka me annabi Musa ba wani addu'an ka Allah ya zuba min ilimin kimiyyan tsara tattalin arziki da aka ne na san haka na yi nan na yi nan na yi nan sai na haɗa da baka san wannan ba da ba ka da baka san kai amfani da kimiyyan tattalin arziki da basiran ka da menene mana baka yi ba sai da kai ta cewa dan Allah dan Allah Allah Allah wai lokacin da aka samu kuma kita a'a innama utitu ala ilmi idan ce wani Allah ya bani lura ta ke fi wa ta ke fi ma ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa asin kama asana Allah ilayka wa la tabghi al-fasada fil ardi a wannan kawai kana faɗa ne ai ilimin da Allah ya bani na juya dukiya da dabarar shige da fice a mai da sisi kwandala shine ya kawo ga kuma da yawa yanzu haka wasu ke faɗa ɗabi'an da suke ciki kenan har daga masu arziki 'yan kasuwa har 'yan siyasa har menene lokacin da yake neman mukami da lafiya da 'yan tarzi kullum masallaci Allah ga wata bana mu dai a taimake mu da Allah Allah ya Allah ga wata haka ana shiga cikin maiko talakawa ya buga shi talakawa su ake roƙo su yi kaza su yi kaza ga waje talaka addu'a su tana da wani amfani ne ba haka ce wani ya faɗa ba yadda talaka addu'a su ba ta da wani amfani wannan butulci shine Allah yake ki butulci bayan Allah ka ka je gun Allah ka durkwana an maka sannan ka zo ka butulci nan na kyaman butulci Allah sai ta dan adam sai ya zama ya sai zama fariku alfahari fakhurun mai yawan gadara nan إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة أولئك لهم مغفرة وأجر illal كبير ladina sabaru wanda ba ka ga haka ba- baya samun su to a cikin bayan Allah sai waɗanda suka yi haƙuri bisa bin Allah in cuta ya same su su san daga Allah ne in wadata ya same su su san daga Allah ne kuma ba sa yanke ƙauna daga rahaman Allah in sun shiga tsanani ba sa kuma cewa shikenan su har abada sun tsira in sun shiga cikin wadata domin jarrabawan wadata malamai sun ce ya fi jarrabawan tsanani jarrabawan wadata jarrabawan walwala nan da nan take raba mutum da Allah kuma ba zai waiwaiwa ba mai da hankali ba amma jarrabawan tsanani mai da ka take wurin Allah to amma da yawa na wadatan ba mu sanin jarrabawa ne kai an sa ka cikin dukan da kana fama da tsummanka da talaucinka da damuwarka Allah ya maka wata ba- hanya kawai ya hada ka da wani ko ya hada ka da wasu ko ya kai ka wani guri kyautan Allah ne fa kana na wani lokaci kawai kana cikin damuwarka kawai fadar sai ku hada da ku fadu da wani ku gaisa yaya wane lafiya lafiya lafiya yaya a ina ake ne gaba ta ai da ka zo wurin mu an yi kaza kaza shikenan fa Allah ya baka mafita kenan ko ba haka ba ko gaba da wani ya wani ya kasuwancin da ya yi karuwancin kaza kaza ni ko na buɗe kamfani a wuri kaza wallahi da za ka zo ka riƙe Allah shi kenan wannan haɗawan waye haɗa Allah ne ya haɗa to wanda yake haɗa wannan shine wannan shine sabar shine ake cewa Allah ya ce ja'alna li kulli shay'in sababa ba za ka yi wa kanka haka kawai ba to shi mumini ya san wannan in ya zai ce Allah ne ya yi dalili kaza kuma kullum yana bin Allah shi ta Allah shi kuma baya kwace ni'ima shi mai godewa Allah baya kwace ni'iman a wurinsa don kullum yana hangen hanyar shi ne wanda wato wato wanda suke wanda Allah ke tala in shakartum la azidannakum kullum yana hangen hanya yana tuna baya wazkuru iz kuntum qalilan fa kassarakum hmm? lokacin da lokacin da kun tafakiran fa a gana ka shi yasa zaka ji addu'o'in bayan Allah da yawa suna faɗin cewa Allah ni matalauci ne ka wadata ni ni mara lafiya ne ka bani lafiya ni kaza ne ka mun kaza to abinda Allah yake so ke Allah yana son ka kwanta ka nuna cewa kai fa baka da komai ka tab kana da wannan i'tiraf i'tiraf bi ni'amillah eh mushahadatun ni'am yana daga cikin maratib na sufanci shuhudun ni'ima ka rinka ganin kuma wani ni'iman wai kawai sai ka ji kana cin naman kaji shine ne ko da ba ka in dai za ka tuka ta hankalin ka kwanci to ka duba wani kuma baya da wani shine ni'ima din shuhudul ni'ima shuhudul minna ka riga ganin Allah shi yake da gori a kanka yawwa lokacin da in ma baka da tisi sai ka ji kana da kafanka da hannunka da komai wani yana nan shi kuma fama yake ya za a yi a samu lafiya ga kuɗin bayan da baya ma jin daɗin kuɗin ya ma rasa me zai yi da kuɗin ga sunan muna ganin su da yawa wani Allah ya kama shi a kafa wani Allah ya kafa shi a baya wani ya shanye gefe wani ya me ga miliyan sun miliyan sun sun iba da wannan kai kuma kana da su garo da zai zai iya cewa ya raba rabin kuɗin sa ya baka inda ana eh, yanda ake da tan oda da da tan zuciya sai same ka kai talaka ya ce to a yanke su da shi ya shanye a gefe a yanke rabin shanyewan gefen sannan a manna maka a ɗauko naka mai lafiya a ba shi a miliyan ɗari da yawa wanda za su yi haka sai dai talakan ba mu sani ba ko za su ko talaka zai yadda ko ba zai yadda ba to a- mun gode wa Allah alhamdulillah to wanda suka yi haƙuri wa amilu salihati suka yi aiki nagari da ayyuka da abin da Allah ya ba su Allah yana son in ya maka ni'ima kai ma ka yi ma wani in ya maka kyauta kai ma ka yi ma wani in ya kyautata maka kyautata ma wani wani ma ba dan kai bane Allah zai bar maka jin daɗi saboda wa'annan na ƙasa ne wa'annan da kake ta taimaka musu kake musu din nan to sai Allah ya sa ka zama tana to sai Allah ba zai yanke ba da yawa wa'anda Allah ya bar musu arziki saboda su kwara- makwarari ne ta nan ruwan yake biya gaggara zuwa sauran mutane su zo su yi ta ɗiba to kai ma yake ta mora har ƙarshen rayuwarka saboda ka kake amma in ka datse ka toshe to shi kenan sai ruwan ya canza hanya sai ɗauki wani sabon hanya wala'ika waɗannan wanda suke da wannan hali na haƙuri bisa bin Allah da haƙuri bisa duk abin da Allah ya jarabe su da shi da aiki na gari da abin da Allah ya ba su na ni'ima da wa'annan lahum maghfiratun su ne Allah zai musu gafaran laifukan su wa ajrun kabirun ya ba su lada mai girma shine su ji daɗi duniyan da abin da Allah ya mallaka musu su je lahiran ku su same ta yanda suke santa Allah ya samu cikin wa'annan na'am فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نظير والله على كل شيء وكيل
fara allaka watakila kai tarikun ba a zama yuha ilaika mai yiwa ka rarrage wai manzo Allah ba zai haka ba amma wai ana cin manzo sallallahu alaihi wasallama zargin da suke maka da aibanta ka da suke yi da yawan ƙaryata ka ka san ana yawan ƙaryata ka wani lokaci zaka ji shayin wani abun ma ka ce wannan ma ma bai kamata a gaya musu ba wanda suka musa kaza ma balle an gaya musu kaza balle abun in babbar magana ce to Allah subhanahu wataala ke ce manzo sallallahu alaihi wasallam wataƙila kai mai yiwa kai tunanin haka ka yi tunanin cewa wani abin da aka aiko bari ba za ka gaya musu ba don za su wulaƙanta ka ko su wulaƙanta magana wa za'iqun bihi sadruka kirjinka ma yayi kunci cewa ya za a yi a ce ka je ka faɗi kaza ya za ka je ka samu mutane ka gaya musu kamar da yayi mi'raji ya isra'i da mi'raji mutanen da ba su yarda kai manzon Allah bane kuma Allah ya zo ya tafiya da kai kuma kai kana gani tabbas gashi an yi tafiyar nan da kai an ɗauke ka ba mafarki bane su ka ganka a baitul maqdisi an yi sallah da mala'iku su an yi sama da kai an ce nan ne sama ta daya su nan ne sama ta biyu ka gamu da wannan annabi su nan ne sama ta uku ka je har sidratul muntaha har al'arshi an gama kuma duka safiya ta yi ka ganka a gida ko ba mafarki kai ba to sai manzo Allah ya tashi kawai ya takubi don kai ne ya takai kuma lalle yana abin ana son ka gaya wa mutane kuma lokacin babu jirgin sama babu tauraron dan adam babu hansa babu menene to ya za ka yi saboda ka ga wannan zai iya sa manzo sallallahu alaihi wasallam a ce misali ya ji kunci na cewa to yanzu ya faɗa mutane wannan bai sani ba dukan su za su yi jifan su za su yi da duwatsu domin lallai ba za su gaskata ba amma yana tunda Allah ne ya ce rina wayewa ka ce yaya muhammadu yau kuma yaya a ce yau a yi mun je baitul maqdis jiyan nan da daddare har kudus ce eh, daga kudus kuma muka tafi sama ba muka yi tashi sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku Na, amma wannan ba za a gaya ma abokin kan nan ba ko ba za a gaya ma ibnu abi kuhafa ba ko me zai hana a gaya masa kaje yanzu in tara mutane in gaya musu abu jali kenan in sanar da jama'a kaga wannan me yake nema cewa in abun kana tantama ai ga raka ce da Allah rufa mun asiri ko ba haka ba ce in sanar da jama'a eh sanar da su jama'a ku zo ku zo ga sabon labari ina so ta ru Muhammadu faje ya tafi har baitul hal qudus ya je baitul maqdis ya yi sallah da annabawa ya tashi ya tafi sama subhanallah Muhammadu eh ka je sama eh biya ta je kudus eh to yaya baitul maqdis din yake wayanda suka je kenan tunda sun san bai taba zuwa ba yaya baitul maqdis yake ga ya mana sai Allah ya sa jibril ya dauko ya dauko dakin ya ajiye a gaban manzon sai manzon sallallahu alaihi wasallam wuri kaza akwai abu kaza bangare kaza kana sa kaza ne kofa daya tana wuri kaza ne dungun waje kaza kaza kaza ne a ya gama ba su misali wanda suka ce wallahi alwasu ko alwasu san da ya bayar shi ne kuma ka san ba hoto balle ka ci an turo maka ne ta bulutu wata ko network ya ba whatsapp to gaskiya ne ba to wannan fa lallai sifan ka ta ce kuma ga shi bai ce ba. to yanzu ai akwai fataken mu sun tafi can sham din suna dawowa yaushe kake jin da su yi ko yace in dai ba su yi mas- ba wata matsala rana da asuba za su yi su dan na gamu da tuwa ne na ga wani da- da dabbar sa ta ka da shi na daga shi na dora shi na- na rike shi masa dabbar sa ya hau na ga wani ya ta bayani dai cewa har a akwai wanda ma taguwar taɓasa mata taɓasa mata cikin dare na kamo taguwar na damƙa masa ce to waye akan gaba cikin ayar wane ne akan gaba in dai za su iso daidai yadda na gansu to da safe wane ne akan gaba za su iso yaushe kake ganin za su iso in dai ba su yi jinkiri ba rana na hudowa suna isowa garin mu sai aka yi hutu aka yi wajen gari aka je aka tsaya bakin dutse a jikin dutse kowa yana hange sai wani sai ya ga rana ta hudu da aka ce gara kurin farko shi ma ya kullo aka tare su yaya wai akwai cikin ku wanda eh ni ne wanda raƙumi na kusa na ji wani cikin dare da ya kama ni ya damƙa mun ce lalle to abin nan Muhammadu fa ya zama tsafi bata kenan Eh, to shine irin waɗannan suna nan da yawa Hmm? Aisha ta ce wallahi da annabi zai koye wani abu da ya koya ayan nan da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ولما قضى زيد منها وتر زوجناك Allah ka ji mutum annabi yana cewa wata ku fi fi nafsika mallahu mubdihi in yazo ce dan sake mata na Allah ya ce wannan mata su iyayen nan su kai suka so ka aura manzon Allah suka so ya auri matar fa dan ma a cire wani shakkan cewa sha'awa ne ko bukata manzon Allah ne suka so ya auri matar suka kawo masa ita shi kuma manzon Allah ya ce a'a ku ba wa dan dana Zaidu aka ba wa Zaidu zaidu kuma daga baya zama ya ƙi daɗi kullum ƙara faɗa eh, ni fa mara imanzan Allah ni zan sake ta wallahi ka ka riƙe matanka sai Allah ya ce wannan mata fa naka ne ya ga manzon Allah matar ka ce amma kuma kaddara ne haka muka shirya zaidu zai fara aurenta amma yana sake ta kai za ka aura Muhammadu to kai ya za ka to shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ji yana take ta shi zai aura kuma babban abun kunya ne a wajen larabawa a ce wani wanda ka dauka kaman danka ya saki mata ka aura kuma ya san Allah ba zai kasa ba Allah ba zai kasa ba to shi ne yazo yace ni fa ya rasulullah na gaji da matan na ga san sake ta sai manzo Allah ce ittaqillah in suka alaika zauta kaji tsoron Allah ka rike mata saboda ne baya son wannan abin ya faru balle wancan matsala ta zo shine kuma Allah ya zo ya fallasa abu ga yanda aka rinka yi wata kufi fi nan suka mallahu mufi kana koye abinda Allah zai bayyanar a ranka wata kacar nasa tana tsoron mutane wallahu ahwan ta fashahu ai Allah ne ya mata ka ji tsoron sa to inda ko wani ne dai Aisha ta ce to da ko ba komai da wannan wajen da Allah ya zargi annabi ya ce ta kashe nasa wallahu ahwan ta fashahu kufi fi da annabi ya koye ce to naji ni da ni ake yi ai ko sai ta ai wannan sako ne tsakani na da Allah da ni da ni ake zan zo ina gaya muku cewa kana jin tsoron kana jin tsoron mutane Allah ne kamata ka ji tsoro ya zargi kansa da kansa a gaban mutane to irin wa'annan shine Allah subhanahu wataala ya ce akwai wurare wanda mai yiwuwa tsoron abin da mutane za su faɗa a kanka ya sa kai ba za ka faɗa ba kun kirjinka ya kunci cewa ya za a yi ka faɗa wa mutane kaza Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Na'am. Wa za'ikun bi sadurka kirjinka yana kunci don in ka faɗa an ya kulo kar su ce, ko? An ya kulo kar su ce laula unzila alaihi kanzun. To in ma shi mai arziki ne shi daga Allah yake shi mai kaza kaza ne Allah dun shi mai arzikin duniya ne da na lahira shi ne menene kaza kaza. Ko? Allah huwal ganiyu Allah ne mawadaci Allah ne shine maliku Allah ne shine muguni Allah shine mai kaza kuma shi Allah ne shine ubangijin manzon Allah ko to su kafirai su ce to a to shine kake zama cikin rashin kuɗi laula ulqiya alaihi unzila alaihi kanzun me ya hana a sauko masa da wani tazka tunda kai annabin Allah ne kuma Allah shine mai azurta kowa kawai sai a luk- a- a ciko akwati da gwalagwalai ba sai ka zauna kana cewa mutane an fi kufi sabilillahi ba sai Allah ya ciko akwati da gwalagwalai kawai sai a sauko da shi cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya zamanto baya bukata a wurin kowa me yiwuwa kana jin tsoron kafirai su gaya maka haka aw jaa ma'ahu malakun ko kuma su ce me yasa to tun da shi din nan daga Allah yake mala'ika ba zai rako shi ba ka san dan adam shi kullum yana son a samu wani abu da zai rinka masa barazana ya zama a ce akwai wani mala'ika ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni manzon Allah ne mala'ikace da fuka fuka ce gaskiya ne ka ne tare da shi abinda suke jira kenan ko eh a ce akwai wani mala'ika to ai Allah ba haka ya saba yi ba duk annabawa ba haka yayi musu ba ko mala'ika ba zai iya zama cikin mutane ba inna ma anta naziru ya rasulullah duk ka rabu da su dama kai iyakacinka mai gargadi ne wallahu shi kuma Allah wakilu shine mai jibinta ala kulli shay'in bisa dukkan komai Allah shine mai gudanar da komai kuma yanda ya so kenan kuma haka yake so kuma so yake yi ku sahabbai a jarraba imanin inda Allah ya ga dama wallahi yanda dutsen Uhud yake kai min izini in zama zinare sai manzo Allah ce zama zinare ko sai yanda ya ga dama to wani sahabi ne kuma zai gori zai gadara babu amma kowa a ga nashi shi ma a ga karfin imanin a samu irin su sayyidina Abubakar wanda sayyidina Umar da za a shirya yaki na Usra manzo sai sai kawo a kawo a kawo gudumawa shi sai yaje ya dace yau kan zan wuce sayyidina Abubakar kullun sai sayyidina Abubakar ya mun bintin kau sai je raba dukiyar su gida biyu ya ce wannan ku ci ku yi hidiman gida a ci gaba da rike gida har sai mun je mun dawo wannan kuma zan kai manzon Allah ya zo ya zube a gaban manzon Allah abinda ka kawo kenan gaskiya ka yi kokari Allah ya saka da alheri sai ga sai da abokar shi ba zo da dukiya mai dubbin yawa sai sai da abokar masha Allah ka yi kokari ka zai mai kamar mai aka ce ba sai da mai kamar ba iyalin ka yace rage ya rasulullah rage dukiya sai da abokar aka ce ba to mai kamar ma iyalanka kai kuma ce Allah wa rasulu na kwashi komai na kawo na bar musu Allah da manzon Allah da manzon Allah shi ya bani wannan kuma Allah ne zai mayar musu da zai rike su zai dauki nauyinsu to kaga duk nan aka ta jarraba su sayi da na Usman aka jarraba da hidiman da suka yi wa'annan sahabbai wanda kusan dokin da manzon Allah zai hau ma daga Makka ya je Madina hijira ma sayyidina Abubakar ne ya saya masa shi yasa Allah ya kira sayyidina Abubakar cewa shi babu wani abu da za a ce danna masa kaza babu wani abu da za a ce ya yi don Allah ya yi masa kaza don wane ya yi masa kaza duk abin da ya yi wasu ya jannaba al'atika allazi yuti malahu ya ta zakka wa mali a hadin inda min ni'imatin tujuza ba wani abu za a ce ai yayi kaza yana rama kamar biki yake ma yana rama maka abin da ka masa bawo sai da na abubakar kenan wanda saniya sulaini izu ma fil gari ibe kula li sahibi la tahzan inna allaha ma'ana ko duk wanda kaje yana sukan wannan ba musulmin kirki bane ba musulmin kirki bane kamar kar ma kai shakkar rashin musuluncinsa na kirki shi ne abokinsa tare suka tashi shi ne siddiku wanda zai ja a bisidki wasa daga biki shi ne siddiku shi ne fa wanda da aka zo aka yi wannan maganan su abu jihar suna dariya aka ce yau kan za a raba su za su raba gari da irin abin ku hafa aka yaka samu sai irin abuka ka ji abokinka kuwa ce waya je kudus na ce shi ya gaya muku shi ne ya faɗa ya ce ya je ka yadda ya je ya je ai in sama yake mun ya je ma zan yadda ya je aka ce to ai ya ce ya je sama ya ce to to yanzu kai ka yadda ta annabi ne fa kaga ba san me annabi annabi ne fa shine ya sai su bilalu duk ya yanta su da kudin sa ya sai su ya yanta sadakin fatimatu ma shine ya ba wa sayyidina aliyu kudin a kore da gaske ai mutane ba sa sanin tarihin bayan Allah nan ne shi yasa har ke sauraron shirme kuma ba a taɓa jin mummunan kalma daga bakin wani sahabi a kan sayyidina abubakar ba babu inda akwai wani ya kawo mana in dai magana ce ta sahihiyar ruwaya a ce yau wai wani sahabi ya ce kaza akan sayyidina abubakar babu sayyidina aliyu da kansa ɗansa sayyidina zai ce ce waye fiyayyen mutane bayan manzon Allah ya sayyidina ali ya ce abubakar to yanzu kai me zaka ce kai masa wai sayyidina ali sayyidina kowannen su da mukamin su da girman su da darajar da Allah ya masa da komai amma shi shigin mu yawa sayyidina aliyu bai fara zama mai ba da gudumawa wa addinin musulunci gangararren ba da gudumawa ba sai bayan hijira amma lokacin da ake wannan shekara goma sha wajen uku din nan ai lokacin shi bai kawo karfin da zai yi wannan manya-manyan abokan annabin sallallahu alaihi wasallam na abokan din su matarsa ta rasu ya auri wata tsohuwa saudatu ko sai da na abokan ce ai ya kamata ya rasulullah ka auri yarinya wacce ita zan baka ɗata sai da tana aisha ya auren masa da abokinka ya auren maka da yarsa ya taimake ka ya ɗauki dukiyarsa ya baka ya yi hijira tare da kai ya je kare ka a cikin kogo ya sa kafansa maciji na ta harbinsa duka wannan Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri nan to Allah subhanahu wa suka ce za su Allah ya ce sai su mai yiwa su maka gori me yasa ba za a jefo maka dukiya ba innama anta nazir iyaka kai mai gargadi ne wallahu shi kuma Allah wakilu shine mai daukan lamarin nauyin komai shine mai iko ala kulli shay'in bisa dukkan komai yau madinan da annabi ya gina sallallahu alaihi wasallam in ka je ka ganta ka san dai ba wanda ya kawo mata wannan abin sai manzon Allah yanayinta kawai zai baka mamaki kuma maganan kanzun a jeho manzan Allah taskan zinariya to ga ta nan ba daman kaɗi ba a madina kowane kishiken masallaci kowane ginshiki an naɗa masa gol nan gol nan gol nan gol ko ina ɗakin sama duka na gol ne na zinare ne yanzu zinare kan sai dai sai dai sun rasa ma me za su yi da shi don fetur ma sun sayar da zinare ake biyan su ko sun shi ne malamin mu shek malam ali tsaye ke cewa duk abin da kafaran nan suka yi ma annabi gori sai da Allah ya duka sun ce in kai annabi ne a saukar maka da littafi mana ta tsara uhu an saukar autar kafin sama an kira shi ya tafi saman ko lan numin da rikiya ka ta tuna zil alina kitaban ya ta tsara na tsara uhu an saukar da shi ko sannan maganan cewa a tafiyar da wannan duwatsu na maka yau duk an kwalkwale makan har kasan rami ake shiga da manya-manyan tureloli cikin ramuka ana tafiye-tafiye an tafiyar da duwatsu tufajjira lana min al-ardi yanbu'a ka kubbugo mana da ruwa mana da kasa nan yau ruwa abokin ne ake wannan ruwa ba dai a maka ko madina ba ruwa ya kasa dai ka nutse a ciki ka mutu don ruwa dai gashi ba dairo sun jawo ruwan ruwan wasa ake yi da shi yadda aka ga dama saboda haka alhamdulillah mu Allah subhanahu wata'ala da ya azuta mu da wannan annabi bayan ya tafi mu ne shaidu lokacin yana nan ba mafi yawanci ba su gani ba amma yanzu mu ne shaidu mun ga Allah subhanahu wataala yayi ma annabi komai yayi masjidan manzon Allah komai yayi wa garin manzon Allah komai yayi wa mahaifan manzon Allah komai kuma duk wani wanda yake cin arziki ma arzikin gidan manzon Allah yake ci arzikin kuma garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ci اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أكرم إلى العزيز سبحانه وتعالى وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين